بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشرين دبيان دوات شدا يكرا تدبو ديا تدري هدو دجلاتين دتقص هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقمكة ومدينة wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha bakwai, domin ci gaba da darasi da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka wanda ke karkashin wannan cibiya ta ummul mu'mini da aisha radiyallahu anha wanda ke cikin unguwar hausawa a birnin kano muna karanta littafin nan na al-imanu bil yawmil akhir wallafar Dr. Ali Muhammad Salladi rahimahullah kuma wannan shine darasinmu na goma sha hudu a cikin littafin. Muna nan dai a ƙarƙashin gaban nan da mana yake kawo mana ainihin wato asbabu usul khatima wato asbab yustadallu biha ala usul khatima dalilan da ake iya kafa hujja da su wajen kyakkyawar cikawa sabubban suna da yawa mun karanta guda wajen tara daga cikin guda goma da malam ya kawo a nan na farko dai akwai tauhidi kamar yadda muka sani tsayuwa akan tauhidi sannan na biyu akwai al-istiqama na uku akwai at-taqwa na hudu akwai asidik na biyar akwai attauba na shida akwai addu'a na bakwai akwai kasurul amal wata bakkur fi haƙarati duniya sannan na takwas akwai al'iktar min zikir maut al'iktar min zikir maut sannan abu na tara wanda a kansa muka tsaya shine galabatun raja wa husnul zanni billah wato na taron shi ne rinjayar da fata da ƙauna ta rahamar Ubangiji maɗaukacin sarki da kuma kyautata wa Allah zato. Malam ya kawo aya a cikin suratul ankabut sannan ya sake kawo mana aya cikin suratul ahzab sannan ya yi wani bayani mai mahimmanci game da alkhawwar raja' inda mana yake cewa waɗannan gaɓoɓi guda biyu alasaukuwar raja ya ce kamar fuka-fukan tsuntsu suke idan fuka-fukan tsuntsu wato fuka-fukan tsuntsu sun daidaita tsuntsu shi ma zai daidaita idan ya daidaita kuma za a samu cikakken tashi sama na shi wannan tsuntsu ɗin amma idan aka samu taskaro na ɗaya daga cikin fuka-fukan nan to wannan taskaro da kifin zai fada kan shi wannan tsuntsu za a samu wannan taskaro a tattare da tsuntsu wajen tashinsa idan ku aka ce ɗaya daga cikin fuka-fukan ma tsuntsu ya rasa shi ko ya rasa su tsuntsu duka to wannan tsuntsu akwai yiwuwar ya fada cikin halaka don haka alkhawfu raja ga musulmi kaman fuka-fukai ne na tsuntsu guda biyu da haka kowane musulmi ana buƙatar ya zama yana da alkhawfu raja alkhawfu shine tsoron Allah da azabar Allah arraja kwaɗayi da ƙaunar rahamar Allah kada ran kada hanke mutum yana tsoro yana kwaɗayi akwai ayoyi na alƙur'ani masu dama da suka yi bayani akan wannan gaba ta alkhawwar raja mun karanta aya ɗaya cikin suratul isra inda Allah madaukakin sarki ya ce qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا wanda karkashin wannan aya musamman wajen karshe-karshen ta za ka ga an haɗa abubuwan guda biyu al'ula'ikan ladina ya da'una ya fitakuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba kaga abubuwan guda biyu suka hada wannan din mun yi bayani akan wannan aya satin da ya gabata dan haka gabar da zamu tashi shi akan aya ta biyu cikin suratul zuma inda Allah madaukakin sarki yake cewa amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbi قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون innama ya tazakaru ulul alba Allah madaukakin sarki ya ce amman huwa qanitu shin wannan wanda yake amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman Allah madaukakin sarki yace shin wannan wanda yake qanitun wato me kankantar da kai ko mai kaskantar da kai ga Allah qanitun mai tsantsar biyayya ga Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya fassara qanitun ya ce shin wannan wanda yake mai tsantsar biyayya ga Allah da kuma manzo sallallahu Alaihi wasallam ana allaili a cikin lokutan dare sajidan yana mai sujada wa ƙa'iman yana mai tsayuwa ya hazarul akhira yana tsoron lahira wa yardu rahmata rabbi yana kwaɗayin rahamar ubangijinsa shin da shi da wanda ba wannan ba za su zama daidai kamar tambaya ce Allah madaukakin sarki yayi shin wanda ya kasance mai risina wa dokokin Allah mai bin Allah ta'ala da biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai kokarin amfani da lokacin sa na dare wajen kokarin tsayuwar dare da yin sallah gashi a tsaye yana sallah gashi a cikin sujada a gaban Allah subhanahu wataala amma tattare da haka ya zarul akhira to idan dai har wanda yake ibada yana ainihin gaban Allah subhanahu wataala yana da wadan yana sufantuwa da waɗannan sufofin kaga wanda ba shi ba min babil aura dan haka yana wannan hali na ibada amma kuma ya hada abubuwan nan guda biyu al-khawf war-raja dan haka dukkan ibada ana so mai ita ya hada waɗannan sufofi guda biyu al-khawf da ar-raja yahdharul akhirah gashi fa ya raya auroyinsa na dare yana tsaye na qiyamul layl yana ainihin wato sujada a gaban Allah madaukakin sarki amma tare da haka yahdharul akhirah yana ainihin wato tsoron lahira wa yarju rahmat rabbi sannan kuma yana kwadayi yana kaunar rahmar ubangijinsa yanzu da shi da wanda ba wannan ba za su zama daidai da wanda yake baya risina wa dokokin Allah baya bin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam baya raya daransa da qiyamul layli da sujada baya tsoron lahira baya kwaɗayin rahamar Allah za su zama daidai da wanda ya zama tushi yana da waɗannan abubuwan lalle ba za su zama daidai ba sai Allah ya kuma cewa kun ka ce hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin waɗannan waɗanda suka kasance masu sani masu ilimi za su taba zama daidai da waɗanda suke ba masu ilimi ba Allah madaukakin sarki yace innama yatazakkaru ulul albab ma'abota hankali kadai suke tunani su gane wannan ma'abota hankali ne kadai suke gane me bin Allah da me kangare wa dokokin Allah ba zai suke wanda ke tsoron azabar Allah yana kwaɗayin rahamar Allah da wanda baya tsoron azabar Allah baya kwaɗayin rahamar Allah ba za su zama daidai ba wanda yake mai ilimi yana da ilimi da wanda ba shi da ilimi lalle ba za su zama daidai ba amma Allah madaukakin sarki ce me iya tantance wannan ya gane wanda yake da alkhawfu war raja da wanda bai da shi da wanda yake da ilimi da wanda bai da shi ba dai suke ba wanda yake iya fahimtar haka kawai ulul albab shi yasa Allah madaukakin sarki ya kawo adatu asli inna ma kadai kawai ya tazakkaru ulul albab ma'abota tunani da hankali su ne waɗanda suke ainihin wato fahimtar haka da haka da ita ma wannan aya in kuka duba ta kawo waɗannan abubuwa guda biyu na alkawuwar raja lallai ana buƙatar musulmi ya zamanto ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu yana daga cikin aƙida ta musulunci ya zamanto kana da alkawuwar raja yadda da ɗaya da ƙin yadda da ɗaya lallai akwai tukka da warwara ba taɓa yiwuwa a ce ka riƙa ɗaya ka bar ɗaya ya zama tsabar tsoron Allah da azabar Allah ta sa har ba ka kwaɗayi ko ƙaunar rahmar Allah ko kuma tsabar sa rai da sakankan cewa da rahmar Allah ya sa ba maka tsoron azabar Allah kowanne matsala don haka guda biyun su ake so ka hada ga mutum yana tsaye yana sallah amma yana tunanin za a karba ba za insha Allah da yana sa ran karba ma kuma to ko za a karba an karba ba shi da tabbas amma yana sa ran a karba alkhawwar raja ya shigo da haka duk cikin ibadunmu da za a ga ana yi to za a ga ana son waɗannan abubuwa guda biyu su shigo ciki alkhawfu da arraja da haka kaga wannan ayar ita ma ta saki fito mana da wannan mas'ala ta alkhawfu war raja malam yace wala yajtami'u alkhawfu war raja fi qalbi al'abd 'inda sakarat al-maut wa mufaraqat al-haya illa a'tahu Allah ma yarjuhu min ar-rahma wa amanahu mimma yaqafuhu min al-'uqubati wal maghfirah malam yace wala yastami'u al-khawf war-raja wai al-khawf da ar-raja ma'ana al-khawf tsoron Allah da azabar Allah war-raja da kwadayin rahmar Allah wayannan sufofi guda biyu ba za su taba haduwa fi qalbil abdi a zuciyar bawa inda sakaratul maut lokacin da bawa ke cikin magagin mutuwa wa mufaraqatil haya da lokacin da ainihin wato bawa yake kokarin rabuwa da wannan duniya rayuwarsa take kokarin rabuwa da wannan duniya to babu wani bawa da waɗannan sufofi guda biyu za su tattara a zuciyarsa daga ina ne wannan matsala illa a'tahu Allah ma yarju wace sai Allah madaukakin sarki ya bashi ma yarju abin nan da yake kauna minar rahmati na rahama wa amanahu kuma sai ubangiji ya amintar da shi mimma ya qafuhu daga abin nan da yake tsoro min al-uqubati na uquba wal maghfira kuma zai samu gafarar Allah ma'ana duk lokacin da bawa ya zo mutuwa aka yi dace waɗannan sufofi guda biyu suka hada a zuciyarsa to Allah madaukakin sarki zai amintar da shi daga uquba zai kuma ainihin wato bashi abin da yake kwadayi a wajen Allah na rahama walakin yambagi mala yace sai dai ya dace ya kamata an yughallaba inda al-maut janibar raja'i ala al-khawf wato an ana so a rinjayar lokacin da mutum ya zo mutuwa an fi son ya rinjayar da janibar raja bangaren duk da cewa kamar yadda muka ce al-khawf war raja ka janahi at-ta'if wato da al-khawf da ar-raja kaman fuka-fukan su ne guda biyu to amma duk da haka idan mutum yana ainihin kan sakaratul maut yana lokacin lokacin da ya zo gargara to an fi so ya rinjayar da ɓangaren ƙauna ɓangaren sa rai ɓangaren kwaɗayi din sama da ɓangaren su ya fi sa rai ya kyautata wa Allah zato cewa in Allah maɗaukakin sarki ya yarda zai dace da rahamar Allah maɗaukakin sarki kamar yadda yake kaunarta kamar yadda muka karanta satin da ya wuce abubuwa guda biyu ne alkhawfu war raja da kuma husnul zanni billah kyautata wa Allah zato to ba inda aka fi so bawa ya kyautata wa Allah zato sama da lokacin da ya so mutuwa da haka shi sa malam yake cewa yan baki ya kamata an yi gallaba a rinjayar indal mauti lokacin da aka zo mutuwa a rinjayar da janibar raja bangaren sa rai alal khawfi sama da bangaren tsoro wa anna Allah ta'ala yarhamuhu wa ya'fu an lalle ubangiji madaukakin sarki zai yi masa rahaba zai kuma yi masa afuwa wa ya tajawazu an sayyi'ati ubangiji ta'ala zai yafe masa zunubansa wa zalika husnul dhann wannan shine kyakkyawan zato allazi anahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi fi hadisi Jabir bin Abdullah al-Ansari a cikin hadisin nan na Jabir dan Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu hina qala lokacin da jabir yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qabla mautihi bi thalathati ayyam jabir yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin ya bar duniya da kwana uku ya kuli yana cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yahsunu ko yuhsinu dhann billah ko yahsunu dhann billah wato kada kayan ku ya mutu sai yana kyautatawa Allah zato kada ɗayanku ya yadda lokacin zaren ransa face yana kyautata wa Allah zato. To kada kenan wannan karin jayar da ɓangaren kwaɗayi da ƙauna sama da ɓangaren azaba ko ɓangaren ainihin wato tsoro wannan yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi a cikin wannan hadisin kyautata wa Allah zato da annabi ce kada wani ya mutu a cikin ku face yana kyautata wa Allah ta'ala zato وذلك عند انقطاع العمل wannan lokacin shine lokacin datsewar aiki in ma sallah kake so sallah ta tsaya iya nan iya lokacin da ka zo kaddara shikenan in azumi yake in ayyukan alkhairi mutum yake to lokacin katsewar ayyuka ke idan kuma miyagun ayyuka mutum yake yi dai lokacin katsewar ayyuka ke nan shine lokacin da mutuwa ta zo wa mutum inda inqita'il amal wa taqa inda inqita'il amal wa tabaddudil amal fi baqa' sannan lokaci ne na rabuwar buri dole mutum zai rabu da burinsa fi baqa wa hayatin wato tabaddudil amal fi baqa'in yanzu lokaci ne da mutum zai rabu da buri na wanzuwa a wannan duniya duk wanda ya zo wannan lokacin yanzu ya yanke kauna ya yadda ya gamsu cewa wanzuwa a wannan duniyar ba abu ne mai yiwuwa sannan wahaya lokaci ne da burinsa na ya ci gaba da rayuwa yanzu kuma ya kasa maganar zancen ya ci gaba da rayuwa ba zai mutu ba burinsa na wanzuwa a wannan duniyar lokacin tarwatsewar wannan buri katsewarsa lokacin ya riga ya yi wa a lokacin ya kamata tunda ba saurarawa ba tsayawa ko tsakan ba za a ƙara wa mutum ba to lokacin abinda kawai ya rage shine kyautata wa Allah mutum ya rinjayar da ɓangaren kwaɗayi da ƙaunar rahamar Allah sama da ya rinjayar da ɓangaren ainihin wato tsoro walam ya tabaffa lahu illa ta'alluqi bi afwillah ba abin da ya rage ba abin da ya masa saura face ya makalkale wa afuwar Allah madaukakin sarki wa rahmatihi da rahmarsa wa azimi fadli da girman falkan nan tasa wa raja'i karami da kuma sahare da samun karamci na Allah madaukakin sarki wa rahmatillahi tasbiqu ghadaba sannan ka sani rahmar Allah ta rinjayi fushin sa inda Allah madaukakin sarki ya taimake mu wato rahmar Allah ta riga fushin sa an fahimta wa rahmatullah rahamar Allah tasbiqu ghadabahu kamar yadda ya tabbata ahli ta rigayi fushin sa walla aqu ahabbu ilai sannan yafiya yafewa da aqwa ahabbu ilai ita ta fi soyuwa ga Allah minal intiqam sama da kama mutum ai masa hukuma Allah ta'ala ya fi sanya afuwa sama da yadda yake sanya hukuma kaga duk wannan ana gaya ma cewa ka dinga kwaɗayi ka dinga sa rai ka dinga hararo da arraja ko da yake ana gaya maka ka dinga sa alkhawfu a cikin zuciyarka wa'annan a cikin rayuwarka lokacin kana gudanar da rayuwarka to suna ana so su tafi wato daidai wa daidai da alkhawfu war raja kamar su zama 50-50 amma lokacin da mutum ya zo mutuwa to an fi son shi arraja ya fi alkhawf kenan arraja ya tafi kamar saba'in cikin ɗari ko tamanin cikin ɗari ya zama alkhawfin shi ne bai fi ashirin ba ko talatin cikin ɗari wannan duk mutumin da ka gan shi yana da irin wannan tunani yana da alkhawfuwar raja sannan yana kyautata wa Allah zato wannan sababi na daga cikin dalilan da ake iya kafa hujja da su na cewa wane ya yi kyakkyawar cikawa me yasa ka ce saboda mutum ne wanda yake da alkhawfuwar raja mutum ne wanda yake kyautata wa Allah zato musamman lokacin da ya zo rasuwar nan tasa ya faɗo wasu kalmomi waɗanda suke nuna yana kyautata wa Allah zato cewa Allah ta'ala zai masa rahama wannan yana daga cikin wato dalilai da ake iya ganin su na zahiri a iya kyautata wa mutum zato cewa ya cika da imani abu na goma al-bu'du an asbabi su'il khatima mala yace sababi na goma ga duk wanda yake so ya samu kyakkyawar cikawa to ya zamanto ya nisanci dukkanin wasu sabubba na mummunar cikawa kamar yadda akwai dalilai da suke nuna mutum ya cika da kyau da imani akwai kuma wasu sabubban da dalilan da suke jawo mutum ya cika babu imani akwai dalilan da suke jawo mutum kuma ya yi mummunar cikawa to na daga cikin alama ta cewa ko sababin da za a iya kafa hujja da shi na cewa wane ya samu kyakkyawar cikawa a ga yana nisantar sabubban da za su jawo mummunar cikawa ba inna min asbabi husnul khatima domin yana daga cikin sabubba na kyakkyawar cikawa alkhawf min su'il khatima wato tsoro daga mummunar cikawa shi kansa kaga mutum yana tsoron Allah zai samu cika da imani in wasu abubuwa suka faru mutum ka dinga ganin ya girgiza yana tsoron al'anya Allah da ya saba cika da imani ma'ana ka ga mutum yana kullum yana tsoron mummuna cika kullum tunaninsa Allah ya sa ya cika da kyau da imani kullum wani abu ya faru abin da yake hararowa mummuna cika kan Allah ya sa kada mutum ya mummuna cika to duk wanda kaga yana alkhawfu min su'il khatim yana tsoron mummuna cikawa wal bu'd an asbabiha yana kuma nisanta duk wasu sabubba da za su sa ya mummuna cikawa din to wannan shi ma alama ce daga cikin alamun zai cika da kyau da imani kaga abubuwa guda biyu abu na farko ya dinga tsoron mummunan cika to ba kuma tsoron ba kawai ya zama to duk wani abu da aka ce in an yi yana jawo wa mutum mummunan cikawa za a gan shi yana nisantar sa to waɗannan su ma suna daga cikin sabubba na kyakkyawan cikawa to waɗanne irin sabubba ne ko kuma waɗanne irin abubuwa ne da suke jawo mummunan cikawa sai ya ce wahiya su ne kamar haka fasadul mu'taqad mummunar aƙida gurbacewar aƙida amma yanda a can aka gaya maka tsayuwar imani daren dan baya motsi baya girgiza wannan yana daga cikin sabubba na musulul khatima to daga cikin kuma sabubba na su'ul khatima mummunar cikawa shine fasadul mu'taqad kudirin mutum da yayi a zuciyarsa ya zama mummuna ne tun ya zama to ba shi da aƙida mai kyau game da Allah madaukakin sarki mutum ya zama ba shi da aƙida mai kyau game da manzanni ba shi da aƙida mai kyau game da littattafan Allah da sauran abubuwa da suka shafi imani walin gimazu fil bid'i da kuma nutsewa cikin kogin bid'o'i wannan shi ma duk wanda kaga yana bid'a ana ji masa tsoron mummunan cika karkare na ta komai kankanta ta kane zance ta inda bid'a ce kamar yadda shirka karka kuskura kare kare na ta daga cikin abin da ke jawo mutum mummunan cikawa suqul mu'taqad ko fasadul mu'taqad ko da kana da aqida mai kyau kana da imanin ka ingantacce to kai hankali da dukkanin wani abu da zai iya zama virus a imanin domin akwai abubuwa wanda suke akwai virus da suke zuwa su kama imani to dukkan shi yasa mai akazari ya gaya ma awwalu ma yajibu alal mukallaf tafsiru imani to kuma ka gyara imanin kako ya zama imaninka yana da goyon bayan ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu ka tabbatar da aƙidar ka irin ta annabi da sahabbai ce to kuma sai kana kokarin zuwa gurin karatu domin a gaya maka a dinga baka antivirus domin in baka san antivirus ba to baka san lokacin da virus zai kama kwamfuta ka ko ya kama waya akwai strong antivirus na imani to wannan strong antivirus ne ya kamata ka dinga kokarin samu in ka same shi to zai zama to yana kare imaninka yana ba wa imaninka kariya daga virus Allah maɗaukacin sarki ka tsare imaninmu daga kamuwar sa da virus da aka fasadul mu'takal batin gurbacewar aqida kamar yanzu yanda ake barin kima yanzu yanda aqidun nan suka yawa aqidu ga sunan kala kala shigowa suke ta yi karuwa suke ta yi cikin al'umma to kullum ka yi ƙoƙari ka gane wacce ce aƙida sahihiya shi yasa ake karantar da mutane tauhidi kuma ba a gajiya da karantar da mutane tauhidi kamar yadda ya kamata lokaci guda a dinga karantar da su shirka dan mutum ya san tauhidin ya kuma san menene shirka domin in akwai shirka to ba tauhidi a gurin kamar yadda in tauhidi ya samu to shirka ta tattara ina ce ina ce ta gurin da haka waɗannan abubuwan suna da matukar muhimmanci wani zai dinga ganin magana ɗaya biyu sai a ce aƙida aƙida wannan aƙida in babu ita ba ta yi abin da ka yarda da shi ka kulle shi ka kudurce shi wanda ba wanda ya sai ɓaci yana zuciyarka a kulle shi ne aƙida abin da ka yarda da shi game da Allah na sunayensa da sufofinsa tauhidin rububiyya uluhiyya da abin da ya shafi manzanni da tafai da sauran abubuwa ta yadda kai imani ka kudurce su a zuci shi ya ke don haka daga cikin abin da ke jawo mummunar cikawa shine mutum ya zama tuwa aƙidar sa ba ta da kyau ko ya samu kansa cikin aƙidar komai Allah ko aƙidar zagin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ko aƙidar alqur'ani bai cika ba da sauran aƙidu ga sunan kala kala wannan ka tabbatar cewa imaninka babu irin wancan virus din a ciki sannan abu na biyu daga cikin abin da ke jawo mummunan cika shi ne bida wani zai dinga ganin bida na haifai faɗe ko biyu ke ba inda ka san kana yi tokace ta ta iya yi ma mummunan tasiri lokacin da ka mutu ka jiza domin duk inda bida ta ke toki shi ya sunan annabi ce sallallahu alaihi wasallam karkare na inda ya ce sunan ta bida to ko ka sani ko baka sani ba tana kishiyantar sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin in dai akwai koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam to babu kuma bid'a in kuka ga bid'a tana sansani a guri tana kewayawa tana kawa da komowa to wannan ya nuna cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi karanci a guri kamar yadda bid'a babu ranar da za a yi wato wani haɗaka tsakaninta da wato tauhidi to haka bid'a ba ta taɓa yin haɗaka da ainihin wato sunna to shi ne malam sai ke cewa walingi masu fil bid'i daga cikin abin da ke jawo mummunan cikawa shine nitsewa cikin bid'o'i sannan abu na gaba annifaq munafurci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi bayani akan munafurci dan haka guji munafurci akwai karami akwai babba akwai nifaqul i'tiqadi akwai nifaqul amali shi nifaqul i'tiqadi yukhriju 'anil millah munafurci irin na aqida wannan yana fitar da mutum daga musulunci shi kuma nifaqul amali wato yana daga cikin manyan laifuka shi nifaqul i'tiqadi munafurci ne na aqida shine wanda Allah ta'ala ya baka misali cikin suratul baqara idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustazun zulwa jahili kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ya ji haula bi wajhin wa haula bi wajhin kamar mudubi yake in yayi haka sai ya kai shi in kai haka sai ya kai shi shi sa suka ce kalmar nafaq din ma daga ramul kurege aka samu sunan annafaq annafaq ramul kurege ke duk wanda ya san kurege zai ga ma yana da hanyoyi da yawa akwai emergency exit in yaji an rutsa shi yaji ba yanda zai kawai ya fice ta shi ma munafiki yanda kaga haka kai in yaji za a takura shi tana zai fice ta to da haka munafurci na aqida shine akwai akwai sufofin sa malamai sun kawo da yawa ba wannan ya kamata mu fata da bayani akai ba amma dai akwai munafurci na aqida daga ciki shine mutum ya dinga kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi dai a zahiri mutum an ce zai ce sallallahu alaihi wasallam amma baya son a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko baya so ya ji an ce ga kaza ga sunnar annabi in ka ce masa sunna zai ji kamar ka sa masa wato wato wato kamar ka harbe shi da bindiga ake yi wannan in bai sani ba munafurci ne na akida a ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya ji baya jin daɗi a ce sunna ta ɗaukaka ya ji bai ji daɗi ba a ce musulmai sun fada cikin musiba ya ce Allah ya ƙara ya ji musulmi sun samu ɗaukaka ya ce ya ji ba daɗi ya dinga yi wa addini izgilanci ko ya dinga yi wa masu addini ko sufofin addini izgilanci wannan duk malamai sun kawo shi a cikin nifafule ya jikadi ya dinga yi ko mutum ya dinga masu gemun ɗan akuya gemun bunsuru gemun kaza ya dinga abin nan ka yi masa laifi maimakon kai ne maka magana sai kuma ya koma kan gemun to shi na ruwan gemun kuma shi wannan gemun wata alama ce ta addini ba ruwan kanci idan mai shi ya yi laifi ba ruwan gemu ba gemu ba da ya yi laifi mai gemun ne ya yi laifi ko iwa mai gemu ya fice in baka yi hankali ba sai ga mutum ya fada nifafu na etika da aka zagin addini ko zagin masu addini ko ta sufa ta addini tana da haɗari sannan nifaqul amali sune wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisin ya faɗi guda uku wani hadisin ya faɗi guda uku a wani hadisi yace idza hadatha kaza duk mutumin da baya magana sai yayi ƙarya in dai zai bada labari to ba zai faɗi exact abin da ya faru ba sai ya ƙara mutumin da in yi magana sai yayi ƙarya wannan alama ce ta yana da munafi alama ce ta munafurci mutum ya yi zance ya karya wannan alama ce ta muna nifas ne al'amari shi sa annabi sallallahu alaihi wanda kuma za ka ƙaryar ce ma zai zauna yana bayarwa ya kirkiro labarin ya bayar ana ƙarya wannan annabi sallallahu alaihi wasallam har cewa ya wailul lahu thumma wailul lahu thumma wailul lahu wanda yake ba da labari kawai dan ya ba mutane dariya ba abun bai faru ba da haka daga cikin alamar munafiki na aiki shine wanda duk ya in yi magana zai ƙarya ma'ana ƙarya alama ce ta munafurci na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan yayi alƙawari ya saba saba alƙawari alama ce ta munafurci in ka tabbatar da kayi alƙawari to cika in kai alƙawari na zuwa kuma ka dinga ka sabar wa kanka da istisna'i da insha Allah amma kai iya bakin kokarin ka in kai alƙawari ka cika na magana ne na aiki ne na zuwa wani guri duk kowane irin alkawari ka zamanto mai cika alkawari saba alkawari alama ce ta munafurci shi kuma munafurci alama ce ta mummuna cika sannan idan aka amince ma kai ha'inci a amince maka a gan an yarda da kai a baka amana ha'inci wanda ya baka amana wannan alama ce ta munafurci a baka kuɗi ka ci a baka jagorancin al'umma ka ci amana ka kwashi kuɗin jama'a ko kuɗin gwamnati duk wannan yana daga cikin cin amana a baka ƴaƴa ka ki ba su tarbiyya amana ce ka ci ka auri mace ta dinga zambata ka baka sani ba shi ma amana ce duk wannan yana daga cikin amanoni kai suka ce ko magana mutum ya gaya mata sirri ka je ka faɗa ka ci amana kai maciyin amana kuma suka ce imamu nawawi a cikin shari'ar riyadu salihin shakku faimini ke cewa idan mutum ya kira ka ko kuma kuna magana yana gaya maka wani fasilar abinsa ko yana gaya maka wani sirri bai ce ma sirri ba ne wani yana zuwa sai ka ga ya daina wannan magana to amana ya baka domin da ba amana ba ce wannan na ukun yana zuwa sai ya ci gaba da gaya ko kuma kuna zaune ce da Allah zan ga wani ya koma ne amana ce ya fi gaya ba domin ko ba don haka ba sai ya fada a cikin mutane to kaga amana ta magana kadai za ga mutum an kira shi an gaya masa wani yana daga cikin abin da musamman wanda yake tare da wani shugaba ko tare da wani malami ko wani mutum mai daraja sai ka yana sakin wasu maganganu da suke shi yana so nuna muku yana da kusanci da malam wani har maganganu sirrukansa na gida ko a rayuwarsa ta gida ma kunji kunji kunji kunji ko kuma shi shugaban da kuke kallon sa ai kaza kaza kaza kaza ai duk na san komai nasa gidansa ko ba inda ba na shiga an amince maka kuma kai mu sirrin gidansa ka zo kana faɗa wannan yana daga cikin cin amana ko mace ta ɗebi sirrin gidan mutum ta je ta fitar waje ko mutum ya ɗebi sirrin iyalansa ba wanda ya sani daga shi sai su sai Allah madaukakin sarki ya zo ya dinga gaya mutane duk yana cikin cin amana to waɗannan in mutum yana da su to wallahi ya kokari ya gyara dan akwai matsala wannan zai iya jawo mutum mummuna cika domin duk yana daga cikin munafurci a wani hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karo na hudu wa idza khasaba fajara idan aka yi rigima da shi ya fatirci wannan shi ma yana daga cikin alamomin nifaq waɗanda suke nifaqul amal Allah madaukakin sarki ya tsare mu da dukkan bangarorin munafurci da shi babban da karamin duka wa muqalafatul wa muqalafatul batini lil-zahir shine dai munafurci النفاق ومخالفة الباطل ومخالفة الباطل للظاهر da kuma wato baɗin baɗinin mutum ya dinga saba wa zahirinsa a zahiri sai kuka kamar gashi yadda yake amma a baɗininsa ba haka wannan shi ma yana daga cikin abin da yake ba ɗabi'a ba ce mai kyau kamata ya yi baɗininka ya yi daidai da zahirinka abinda mutane suke kyautata maka zato a zahiri ya zama tuha a baɗi bi halaki abinda kake nuna wa mutane a zahiri abinda kake gaya wa mutane a zahiri ya zama to har cikin kokon zuciya da haɗari amma a ga abinda ka faɗa daban abinda ke saci a zuciyarka daban abinda kake bayyanarwa a gaban mutane daban da abinda ke koya a zuciyarka wannan shi ma akwai matsala haka mukhalafatul batin lil zahir ya zama batinin mutum yana saba wa zahirinsa so ake zahirin ka ya daidai da batinin ka batinin ka ya daidai da zahirin ka i i kawai a a a a kawai haka ake so duk wanda zaka yi zaka ki bayyanar wanda wato zaka ki bayyanar masa da batinin ka to ba abin da zai yi ma kuma abin da ke faruwa duk waɗannan abubuwan ran da aka zo wannan ranar da ake magana kuma ba wanda za a gani cikin waɗanda kai musu kara ɗin ka ƙi nuna zahirin ka daidai yake da batinin ka ba wanda zai iya maka wannan kuma a lokacin kake za ka ci ɗan yatsan ina ma zahirin ka ta yi daidai da batinin ka abu na gaba a taswibu bi tauba taswibi jinkirin tuba a taswib shine tauba aikan tuba ne mutum ga laifi yana yi yana zuwa guraren karatu da wa'azin suka yana ji ana faɗa irin wannan laifuffukan kuma ya san yana yi amma yana zai tuba shi kansa ana gaya man kana ai za ka tuba ai za ka tuba a taswifu bi tauba wannan yana jawo mutum ko na cika da kake cewa ai za ka tuba sai karshen satin nan ko sai wata mai zuwa ko daga wannan shekarar ka daina za ka kai shekarar ne ka sani za ka ƙara sakan daya za ka ƙara minti ka sani baka sani ba shi sa ko da yaushe ake son ka dinga tuba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam a rana yana tuba zuwa ga Allah sau ɗari ko sama da sau saba'in kamar yadda wata ruwaya ta duk motsin ka astaghfirullah wa atubu ilayh wajen karatu mutum yayi karatu zai tayi zaka ji yayi kafaratul majlis ka zauna kai hira kafaratul majlis ana cikin magana kawai astaghfirullah wa atubu ilayh zaman to mai lazumta tuba dan haka shi kansa a taswir saufa atu saufa atu ai zan tuba ne wani lokaci ma sai ma an zo an maka wa'azi yanzu wani hajjar ana girma ana cin kasa yanzu ai yanzu kaza kaza ai wani insha Allah wai insha Allah za mu za mu dena da insha Allah to wannan za mu tuba shine wanda malami Adam ya ga ba wala ya yahillu lahu an yuwakhkhira tawbata wala ya yahillu lahu an yuwakhkhira tawbata wala yaqula hatta yahdiya lillahu fa innahu min alamati shiqaqi walkhizlani wa damsil basirati an fahimta shi ne wanda mai halar ya faɗa maka ki jinkirin tuba baya dacewa bai halarta maka musulmi ya dinga jinkirta tuba jinkirin da kake kaman kana ba wa kanka garantin za a san an jima ki a ce ka tuba ka ce sai an jima ko sai gobe kuma wala ya qul hatta ya hadiya lillah a ce ka tuba ka ce Allah da ya shirye mu ba za ka tuba baka ce har sai Allah ya shirye ka Malam Abdurrahman Al-Aqdari rahimahullah yake cewa fa innahu min alamati shika to wannan shika din shi ne sunul khatib yace yana daga alamar tsiya akwai tsiya sama da cikawa ba imani shine shaka shaka min alamati shaka yace yana daga alamar tsiya wal khizlan yana daga alamar tabewa wa damsul basirati yana daga alamar shabewa basira in kana neman dakiki to wannan shine wanda a ce ya tuba yace sai Allah ya shirye shi in ji malami ahli da haka a taswifu bi tauba wato mutum ya dinga taswifi wajen tuba shi ma yana daga cikin abin da ya sabubba ne na suqul qatil dulul amal malai yace sannan dulul amal wa hubbud dunya dogon buri da san duniya domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ko kuraye waɗanda suke mayunwata ba su kai ɓarna kamar irin ɓarnar mutumin da yake son duniya da shugabanci duk mutumin da ya zama ba shi da hadafi sai duniya ba abin da ya sa a gabansa sai duniya da son girma da son ɗaukaka da son shugabanci ta'adin da yake yi wa addini ta'adin da yake yi wa kansa ko kuraye mayunwata da suka yunwata aka zo aka sake su cikin garken dabbobi kai ka san irin ta'adin da kura za ta a ajiye kura sai ta yunwata kura ya guda biyu a zo a buɗe garken tumaki ko awaki a sa su a kulle kaga irin ta'adin ai kafin su ci na ci ma gaba ɗaya sai sun talanci abubuwan da ke cikin kila sai sun ga babu wata dabba da cikin to ta'adin da kurayen nan za su yi manzo Allah ya ce ba ta kai ta'adin mutumin da ke san duniya da san shugabanci ba da haka ulul amal dogon buri wannan yana da matsala wa hubbud duniya da san duniya kuma duk shi ya jawo matsalolin duk da kaga ana ciki wannan hubbud duniya wa riyasa san duniya san shugabanci mutum zai iya yin almundana mutum zai iya zamba cikin aminci mutum zai iya zuwa ya tsallaka gidan wani ya kwaye mutum zai iya tare wani ya kwace mutum ga hanyoyi na duk gaba da saboda duniya mutum zai iya tsafi mutum zai iya shirka mutum zai iya za a iya tsafi da jikin ɗan adam mutum zai iya sa ƙur'ani a cikin najasa mutum zai iya kin yin wata cikin salloli guda biyar kawai don yi mutum zai iya saduwa da dabba jaki ko jaka mutum zai iya zuwa yin luwaɗi yanzu wasu da suna yin luwaɗi ne saboda an ce in mutum yana yi zai zai samu duniya wani a ce ya daina sallah duk masu sallah ba sa yin kuɗi ko ba sa samun duniya wanda yake so ya samu duniya yadda yake so ya juya ta yadda yake so sai ya bar Allah duk ko'in nan barnonin barna da ake yi da kashe duk abin da kaga ana yi na fasadi duk saboda duniya ne saboda mutum ya yi gida ya mota ya ji daɗi ya samu kuɗi ya sa riga ya ci abinci duk wannan rigingimin da ake a kasuwanni in kaje maganar kenan wuraren aiki maganar kenan gida waje kowa mata maza duk haka hubbun duniya da haka daga cikin abin da ke jawo wato su'ul khatima shine tulul amal ka dinga takaita burin ka ga ai a darasin da ya wuce an ce maka kis wato kasrul amal daga cikin abin da zai saka samu kyakkyawar cika shine takaita buri ka dinga ganin duniya guda nawa ce saura kwana nawa a tashi in ma na shantama na samu din to kuma na san cewa zan samu lokacin da zan ci din ka cutuwa ne ka zambacuwa ne ka jefowa da cikin matsala wani ya mutu saboda kawai in mutum ma'aikacin gwamnati ne ko kuma wani wani ɗan siyasa ya kwashe kuɗin al'umma dubban mutane sun mutu kawai saboda shi shi kaɗai yana so ya rayu kuma wannan ranar tana da kuma ta so ba ɗaki to duk da ka sa mutane wane ya mutu wane ya shiga cikin mummunan yanayi saboda kuɗin da ka ɗebe wane ya shiga cikin matsala wane ya shiga cikin kaza saboda kun yi kasuwanci ka dabbar shi ka mafi wannan duk gaba ɗaya ka jefa mutane cikin matsala kuma akwai wannan ranar lokacin ya yi ba ragewa ba ƙarawa za yi to kaga mutum yana ganin duniyar nawa take kullun kana kallon tafiya yake da waɗanda ake sa ran mutuwar tansu da wanda ma ba a kawo musu mutuwa tunda yawancin an ga mutum ya yi shekaru da yawa shine za a ga ko in aka ce shekara ta ko a rediyo shekara 80 a wannan ya sha biya wa haƙirin mutuwar waɗanda wai ba ta zama izina ba ta shiga jiki shekara ta ɗari da kuma a wannan ya ya ya to kaga mutuwa ita ba ruwanta ba wai sai yan wa'annan ba sai ka ji goma sha ashirin da wani abu talatin talatin da wani abu a kayan ji su ma tafiya suke to kaga ka taƙaita wa kanka buri cin haram zai karanci rigingimin duk da muka shiga a cikin duniya nan zai mana sauki kuma wani malamin mai yake gaya ma yake gaya mana yace in ka duba rayuwar mutane ba larura bace take wahalar su ka kalli rayuwar mutane za ka ba larura bace in dai iya larura ce in dai iya larura ce to ba za ka wahala saboda Allah madaukakin sarki kan ya halice ka duk sai da ya samar da abubuwan da na karanta kuma abubuwan sun fi ka yawa sun fi ka tsawon rai dukkan a haife ka ake cin tuwo kuma haka za ka mutu ana cin tuwo kaga ya fi ka yawa ya fi wanda yadda kake da gani ya fi ka yawa ya fi ka tsawon rai tinkin ka zo duniya ake shan ruwa haka kai ma za ka sha iya adadin litocin da Allah ta'ala ya kaddara ka sha kuma ka tafi zuwa lahira kuma ana shan ruwa ka kantamu gida kai gini kuma gina kasar da tana nan haka za ka gina iya abin da za ka iya gina ka tafi ka fata kuma ana ana yin gini shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku ji tsoron Allah ku kyautata nema babu wata rai da za ta mutu wallahi sai ta cinye arzikin da Allah ya rubuta mata fattaqullaha wa ajlibu fi wa ajmilu fi talab manzo Allah ce ku kiyaye dokokin Allah ku kyautata nema babu wata rai da za ta mutu sai ta cinye arzikinta kam abin da ba duniya abu ne ba rubuce tun kana cikin mahaifiyarka hadisin yana nan kana karantawa cikin arba'un nawawi inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfatan thumma 'alaqatan thumma mudghatan ko thumma yursalu ilayhi al-malak fayuktabu min rizqihi wa min wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun aw sa'idun an gama ba ko ka ba a hankali ko ka yi gudu ko ka yi garaje in maka an gama Allah ya riga ya gama kullun fi kitabin mubin da zaman nan namu da tashin da ina za ka je ina za ka yi ka duk an riga an gama kuma bajet din Allah ba irin na Najeriya bane da wata rana za a yi bajet din bai fala a yi ba lalle a yi wata da shi ba ko kuma ya kare to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma kuma arzikinka yana neman ka fiye da yanda ajalinka yake neman ka da duba yanzu dai yanda ake mutum mutum na ma arzikinka ya fi neman ka sama da yanda ajalinka yake neman ka inda matsala kake kai baka san inda yake ba amma shi ya san da kake kawai gaggawa ce kai lokacin yana yi zai zo ya same ka wani ya bar nan ya tafi guri kaza wani wani da asasu ba iyalansa ba su kara ganin sa ba ya tafi sai karfe 12 dare da gida duk arzikin fa ake ta nema ba daga ina kake neman abinci ina za ka neman abinci ba laifi ba ne mutum ya nema amma dole ka san cewa akwai wannan tafiyar tana gaban ka ita kuma wani tanadi kake wata 24 hours neman abinci da an taba ka wallahi neman na mali na ai ba zama mala an tara yara ina za a abin to kuma kai da kake tara kanka asusun ka da lahira rana ce an gaya ma da kowa ta kansu yake ƴaƴan naka kuma ta kansu matan ma da kake duk su ta kansu za su لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني كوا تاشي تاشي wanda tanadi kai zai yi wannan yasa wani bawan Allah ya ce wallahi kamata ya ce ana yi wa mutane banda wannan wa'azin kuma a samu kamar kan jakshin din nan na keyboard kawai a can allo a rubuta makara da mutum a kwace a ciki kuma a sama a head a ce wani tanadi kai zai shiga makara ya ce amma shi ya lura duk kawo titi abinda zai ƙara sa matan duniya shi za ka yi gani a ga katon gida hadiza house waye house sai kuma sai ka dinga ganin shopping complex sai ka dinga ganin restaurant kullum zan kuɗi kawai za ka sai ga wani guri an buɗe sai da kaza wannan gurin an buɗe wani katon shago shi ma ana sai da kaza kullum abinda zai ƙara sa matan duniya da nemo kuɗin da za ka je kai wancan shagoniya amma abin da zai dan dinga taka ma burki ka dinga tunanin to babban da wannan rayuwar akwai wata babu allinan sanarwa a dinga sa ka tawa katuwar mota ka kawo ka da kai sai ka wani zalibin kai da shiga makara ko ka ƙara kallo ko ka so kai rubuta kai ma ka kawo dan keken ka kana ganin ga zafi to akwai zafin da ya fi wannan wanda kake ciki da ka daga kai ga yunwa cikin ka yana ta zanga zanga kana ta kai zanga wani kana zafin da yayyawa ga zafi ga gumi kana ta yi ga cikin ka ne wani ke baci ga cikin ka ana zanga zanga kuma ga wani yana wawa a jiwa wani kana cikin rishi ga mutane Allah ya samu dace. Bala yake cewa ta'alluqul qalbi bi ghairillah ratayar zuciya da wani Allah kuma ta ma tana jawo mummuna cikawa maimakon zuciyarka ta tamfara da Allah sai ta tamfara da wani Allah kana ganin ba wanda zai Allah ba shine mai yi ba wani ne in wani abu ya same ka Allah ya ce kullun yusibana duk wannan kana jingina abin zuwa ga wani da kayan ka ɗan yi cuta kwana biyu ka ce hannu aka saba da jarin ka ya ɗan fara baya ka ce jifa ne shi Allah ba zai jarabce ka ba yakan tsora wa ta'alluqul qalbi bi ghayrillah ko kuma ka dinga jin tsoron wani ka ba shi wani tasiri kamar irin tasirin da kake ba Allah zai ganin ba in ko baka bi shi ba ko in baka risana masa ba ko in baka yi masa biyayya ba fa ka shiga uku ko ka dinga ganin wane shine zai iya maka arziki in ka saba da shi to kuma ka saba da arziki ta'alluqul qalbi bi ghairillah to duk mutumin da zuciyarsa ba ta kamfara da Allah ba da wani Allah ta kamfara to shi ma ya samu matsala shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas yana yaro ya koya masa wasu kalmomi na tauhidi tun yana yaro haka ba a ce sai mutum ya girma tun yana yaro a dafa yaro da tauhidi ya tashi da shi ya san ba mai bayarwa sai Allah ba mai hanawa sai Allah ba mai cutarwa sai da izinin Allah kawai yaro ya tashi a haka ya tashi da ha qadarullahi ma sha fa'ala yana yaro ce ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazuk ihfazillaha tajidhu tujahaka aw amamaka a wata ruwaya zai ce wa idza sa'alta fas'alillah attaqal alqal tata'allaqu billah dukiya ka tamfara da Allah idza sa'alta ba babanka zaka roka ba kana neman aljanna kana neman daukaka kana neman gafara kana neman tsari kana san Allah ya biya ma kana san wata bukata ta tafiya idza sa'alta fas'alillah wa idan sa'anta fasta'in billah kana neman taimako kana neman agaji nemi taimako wajen Allah Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'alu yaghdabu ba mabawaci kake roƙo ban ka roƙi Allah amma duk wanda ba shi ban ka roƙe shi ɗayan biyu ko ka samu ko ka rasa amma Allah yana fushi in ka daina roƙonsa in kuma kana so dan adam ya fara fushi ku fara canza hanya da shi ka fara roƙonsa to shi ba ta bacin rai wani lokaci da tsaki wani lokaci wurgo ma ma zai ga wanda shi kuma cikin karamci zai baka tashi cikin dare ka gaya wa Allah madaukakin sarki ka roƙi Allah yace Allahu yakdabu in tarakta su'alahu wai Allah yana fushi in ba ya daina roƙonsa وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون haka Allah yake ta gaya ba manzo Allah ya gaya ma hadisi yace idan sulusun dare na karshe zo Allah madaukakin sarki yana saukowa saukowa irin wanda ta dace da shi zuwa saman duniya yana ina mai bukata in biya masa ina mai neman gafara in gafarta masa ina mai neman tsari in tsare shi ina mai roƙon kaza masa ina kana tabbaci lokacin da haka abdullahi dan abbas manzo Allah ya koyar da shi haka cin zaka ne muce mako ne muce mako wajen Allah yace anna ma akhataaka lam yakul li yusiba wa ma asabaka lam yakul li yukhda duk abin da ga ya same ka Allah ya kaddara zai same ka baka da wani tsimi baka da wata dabara abin duk da kaga kuma bai same ka ba na amfani ko na cutarwa Allah da ma bai rubuta zai same ka Abdullahi dan abbas ya gulam haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa dan haka zuciyar mutum ta dinga damfara da Allah madaukakin sarki ya huta kuma wannan yana daga cikin abubuwan da za su jawo mutum kyakkyawar cikawa amma ta'alluqul qalbi bi ghairillah damfara zuciya da wani Allah shi ma yana daga cikin abin da ke jawo su'ul qalbi sannan ilful ma'asi sabo da sabo sabawa da sako mutum sako har ya zama masa ciki wani in bai yi sakon ba baya jin daɗi kaji mutum yana cewa wallahi in bai cake ba hau kansa wani ciwo yake kaji ba wani a cikin cakewa wani nutsuwa ake samu kuma ba caken ba kai ciwo yake wani kuma ya saba da smoking shan taba saboda ka in bai sha ba baya jin walwala ko kuma yace abinci baya samun satisfaction sai ya dan zuka shi za za ga da azumi ma in yayi in yayi buɗe ba in yayi sahur sai ya yi ƙara sama hazo in yayi sha wani ma ana buɗe baki za ka ga in ya dan sha ruwa kawai sai ga ya kunna baya ya riga ya ce ya saba wani ya saba da shan giya wani ya saba da zina wani ya saba da ƙarya wani ya saba da gulma wani kuma cin naman mutane ne ya zama maza jiki to wannan ilful ma'asi shi ma yana da matsala mutum ya saba da wani sabo wanda zai gagare shi tuba wal israru alaiha da kuma nacewa akan wannan zaben shine israr dogewa akan zaben mutum ya tuba wannan yana daga cikin abin da ke jawo ainihin wato su'ul khati mala yace al-intihar al-intihar shine mutum ya kashe kansa ake ta ji irin yanzu wani garin ya yi masa zafi ko an bata masa rai ko ya je ya je neman aure an kasa shi kawai ya zuwa same shi yayi hangin din kansa ya race kansa wani kuma ya buga ya buga ya je Lagos ya da ya ce Abuja ya zo nan ya yi sana'a iri kaza kudin sun yi zuwa kawai ya gaji shikenan kawai ya rubuta takarda kawai sai ya sha poison kuma Allah madaukakin sarki yana da ka'idar nan ta aljaza'u min jinsil amal irin hukumar da mutum ya akwai irin ta alahira annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin muslim ce duk wanda ya soka kansa wuka ya mutu to ranar tashin alkiyama da wukar ta sa hannunsa zai tashi ya kurma wa cikin sa ya fadi ya mutu Allah ya ce kuma ya tashi haka shi kuma aikin da zai ta yi wanda ya hau kan wani tudu ya fara ya gangaro ya fado akwai irin wannan tudun a cikin wutar da ba za a sa shi dinga hawa yana fado wanda ya sha poison akwai poison din gidan wuta wanda ya je kawai ya hau kan titi daf ta wuta kansa akwai daf irin ta cikin wuta da za ta dinga mutu take shi tana take shi kuma ya kuma tashi haka za a yi masa aljaza'u min jinsil amal al-intihar mutum ya kashe kansa ko kuma gurbacewar ɗabi'u kamar halin da muke ciki yanzu gurbacewar ɗabi'u kama daga matasanmu da mazansu da matansu wani lokaci har da iyayen ko wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da ainihin wato suke jawo su'ul kati wal ya'as min rahmatillah sannan da yanke kauna da rahmar Allah kawai mutum saboda yayi laifin yayi laifin kawai ya ma ji a cikin sa kawai Allah ya yi masa da gara kawai a tafi ana yi a yi ta tafiya kawai shi ba zai tuba ba a mutu halli man ya riga ya bushe zuciyarsa ta zama kalhijarati au ashaddu qaswa ta ke kashe ba rusnawa kawucin da an riga an tafi haka an yi zurfi to da kunya duniya gara ta lahira akwai masu irin wannan ba shi dai da yake kunya a nan ai teriran sa a ce ya faɗi kasa ba nauyi a duniya to gara ya faɗi ba nauyi a lahira to al ya'su min rahmatillah yanke kauna da rahmar Allah musahabatu ahlil fasad abota da mabarnata mutum ya zama abokansa yan ta'adda ne ko abokansa yan daba ne ko yan shaye-shaye ne ko mazinata ne ko yan luwati ne ko barayi ne abokansa to abota da mabarnata to shi ma ka san akwai illa ta abota shi za annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya gaya maka cewa matsalul jalisus salih وجليس الصوف كحامل المسك ولا fikirki ولا fikirki annabi sallallahu alaihi wasallam yace misalin aboki na gari da mugun aboki kaman abota da mai sai da turare ne da kuma abota da makeri yace fa hamilul mis mai sai da turare imma an yi huziya ko ya baka kyauta wa imma an tabta amin ko kuma ka siya a wajen suka ce kai kanshin wannan halin guguro ya burge ni ba ni na naira kaza au ta ji da min hora'i'atun ainihin wato abin nan tsayi ba ko kuma ko ba komai bai san maka ba baka siya ba ka ji kanshi kuma kila ma wata rana a ce kamar ka sa ta saboda zama da shi a ce yau wani irin tunani ka sa ce wallahi ban ma sa ba aboki na ne mai sai da tunani wa na fikil kir manzo Allah ya ce amma wanda ya abota da makeri imma an yi hurika siya baka wa imma an tajida min hurafi hatun mubtila manzo Allah ya ce ko dai kora ma kaya kullum a dinga ganin kaya nan ne kora ma ka san kullum ina tare da wani ko shi kullum yana ta hura zuga zigi wannan abin da yake ko yake yake farkafin wuta kuma ko ba kuma kayan ka bai kone ba kullum za a ji kana kaurin hayaki to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da haka in za ka yi abota to ka yi abota da mutanen kirki abota da miyagun abokai wannan yana jawo mutum wato ka gan shi shi yasa yake cewa almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil hatta aqida ka wani zai gurbata ma an ka samu mai muguwar aqida in dai ba dama kai ma kana da aqida ka ta zauna kana da hujja da ilimi ba kuma kai ma kokarin kake ka jawo shi haka kowa ya duba waye ya kamata ya zama abokinsa abota da mutanen kirki za ka karu kamar yadda karuwa kamar yadda ake karuwa da mai sai da sai in baka karu da mutumin kirki ta nan ba za ka karu da shi ta nan ba karu da shi ta can ba za ka karu da shi ta can an fahimta adamu listiqamati ala Allah sannan rashin tsayuwa akan aikin da'a mutum ko da an yi wa'azi an faɗi aikin da'a to da ya fara kuma sai ga ne ana san istiqama istiqama shine ibadar da kake yi din nan nagartan nan da ka hau kanta kana yi mutumin kirkin nan tun baka da ko anini ko baka da sana'a ko tun kana dan makaranta kake zuwa masallaci ana ganin ka cikin ayyukan alkhairi to a ga bayan ka gama makaranta ka zama ma'aikaci kana ɗaukar albashi kana nan baka canza tun kana yawo da ɗan ɗan jarin ka naira dubu ɗaya ko dubu biyu a cikin ɗan faranti kana yawo a har ka zama ga ta nan da katon shago har ka zama da shaguna a kantin kwari ko sun ga ko wani abin nan har ya zama to kuma an wayi gari ka zama babban ko hamshakin mai kuɗi amma a tarar da kai yadda kake kana shine istiqama ma'ana juyin canjin al'amura da canjin hali da canjin wurare da canjin zamani kai ba canza sai ma dai a zo a same ka ka ƙara ƙwazo a kan yadda kake wannan alistiqamatu ala ta'a tsayuwa akan ayyukan kirki da ka saba yi ko ka fara yi yanzu kuma ka zamanto ka dage kana yi wala takunu kallati laqad ghazala min ba'di quwwatin ankaka kar ka zama kamar wannan wanda ta kada sai kadinta sai da kadin yayi kyau tun safa take yin kadin sai da la'asar sai kuma sannan ta zo ta dinga warware ka taso da kuruciyar ka gwanin ban sha'awa girman ka gwanin ban sha'awa sai da kuma ka fara zama babban mutum kuma sannan aka ka lalace da haka istiqama ala ba'a tana daga cikin abin da ke sa a samu kyakkyawan cikawa Allah madaukakin sarki ya ba mu kyakkyawan cikawa abubuwan da muka karanta suka zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana insha Allah za mu tashi rabiya